ga watan ramadan hijriya 1447 wanda ɗaya kirgen kuma 26 ne ga watan february 2026 daga wannan masallaci na al-ahfad da ke anguwar nasarawo cikin garin gombe a arewacin najeriya a arewacin najeriya gabas maso arewa a wannan ƙasa tamu ta najeriya allah ubangiji ya ƙara wa ƙasar albarka muna cikin tafsiri a suratu ali imrana jiya mun karanta ayata ɗari da arba'in ɗari da nawa mun tashi tun daga ayata ɗari da ishirin da ɗaya har zuwa ta ɗari da ishirin da nawa da ishirin da bakwai har ta ɗari da ishirin da bakwai yau za mu tashi aya ta 128 amma aya ta 127 din nan in ba ku manta ba muna magana ne kan yakin badar tun daga farin Allah madaukin sarki wa laqad nasarakumullahu bi badarin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tuflihun iz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum rabbukum ay yumiddakum eh fattaqullaha la'allakum tashkurun iz taqulu la'allakum tashkurun iz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin min al malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum walitatma'inna qulubukum bihi wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim liyaqta'a to ita liyaqta'a tarafan tana magana kan badar ne ko kuma an sake tsallakowa an dawo kan uhud ne domin laysa laka min al-amri shay'un ittifaqan maganan uhud ake ina so a rike saboda zamu ga maganan imamul mufassirin ibnu jarir at-tabari saboda rigingimu na fassara laisa laka min al'amri shay'un game da menene sababin saukanta to sai shi yana alakar da tadda ita da liyaqata a tarafan min alladhina kafaru aw gibtum fa yamqalbu khaibin mun fassara ta jiya to yau zamu tashi laisa laka min al'amri shay'un zamu ga abubuwan da ke karkashin ta insha Allah tabaaraka wa ta'ala a karanta mana ita na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الله سبحانه وتعالى يكتشف آياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر shay'un wannan al'amarin babu babu al'ababu komai naka a ciki ai inna shana ulaiikal kuffar wayannan kafiran da suka maka ba dadai ba har ka tashi kana magana mai zafi a kansu ku gane fasarar da ne wannan kafiran inna sha'ana ulaiikal kuffar sha'anin wannan kafiran rajun ila Allah la ilai al'amarin sa Allah ne ba a gare ka ba ya kai muhammad wanda har ka shiga cikin al'amarinsu kake magana a kai wamdi an tali sha'ani ka fi tamlili risalati rabbi ka ji ka cika bai isar da sabon al'amarin ubangijinka amma ka faɗi wasu maganganu a kansu wannan ba naka bane au ya tuba alaihim idan Allah ga dama su tuba ya karbi tubansu ko su ki tuba su zauna akan abin da yake wa yu'azzibuhum ya azabtar da su fa innahum zalimun nan sun zalunci kansu ne laysa laka min al-amri shay'un inna sha'ana ula'ika al-kuffar kafiran uhud ne ake magana kafiran uhud wanda suka jefi annabi suka fasa masa fiska sallallahu alaihi wasallam yadda kasan an shafa mata lalle aka fakkarya masa haƙwaran gaba sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam har yazo yana magana akan su yana cewa yanzu irin wayannan za su tsira yanzu irin ku gane maganar annabi fa yanzu irin waɗannan za su tsira ya zage su ya tsire musu ya ce ba za su tsira ba shi tambaya yake yana gada yanzu irin waɗannan za su tsira a wannan kalmar Allah ce ba labarin ka bane a wannan kuma za su tsira ko ba za su tsira ba ya Muhammad fatruk amrahum lillahi azza wa jalla bar al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wamdi anta li sha'anika fi tabligh risalati rabbik je ka ci gaba da isar da sakon ubangijinka فإما أن يوفقهم الله تعالى للدخول في دينه أي تأيي وأبنجي يدات الدسو شقاء الدينك الدين سا فيسلموا محد فضل منه فيسلموا محد فضل منه جل وعلا saboda kwaranyan farlan Allah sai ya sa su musulunta aw yu'adhibhum fid dunya ko Allah ya azabtar da su a duniya aw al akhirah ko kuma a lahira adlan minhu subhanahu wataala wannan adal adalci ne na ubangiji bi sababi wadihim anfusahum fi ghairi ma khuliqu li ajlihi Allah sai ya azabta da su dan sun dauki ransu sun sa ta ba gurin da aka halicce su dan shi ba bi tanahimul kufur saboda sun dau kafirci wartikabihul ma'asi kuma suna ta sabon Allah wannan ayar sababin saukanta malamai sun kai ruwa rana da yawa game da sababin saukan wannan ayar anas dan malik a hadisin da muslim ya ruwaito anas dan malik a hadisin da muslim ya ruwaito ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam an karya masa haƙwaransa na gabaɗin nan saboda duka da jifa yau uhudin a ranar uhud wa shujja ra'asihi wa shujja fi ra'asihi aka faffasa masa kayi faja'ala yaslutu dama anhu ya zamana jini yana tsitsigowa daga kansa wa yaqulu annabi kuma sallallahu alaihi wasallam saboda zafin hakan har yake cewa kaifa yuflihu qaumun ya za'i a ce irin wannan mutanen za su rabauta shajju nabiyahum suka yi wa annabinsu rotse wa shajju rubaiyatahu suka ruguza masa haƙwara wa huwa yad'uhum ila Allah alhali so yake su shirya zuwa ga Allah subhanahu wataala fa anzala Allah ta'ala Anas yace sai Allah ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un wannan Anas ya faɗi ta ne ya danganta ta da Uhud kai tsaye kusan malaman tafsiri sun yi ittifaki galibi an tafi ittifaki da ce bance ijma'i an yi ittifaki wannan ayar aya ce yar uhud sanadiyar uhud aka saukar da ita sannan ba sanadiyar wasu ba shi dai yayi wannan magana akan uhud kun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taba kimarsa an taba darajarsa baya damuwa amma idan an taba Allah zai damu to shi yasa ko anan ma ba cewa ba za su rabota ba tambaya ne kaifa yuflihu qaumun ko kuma mamaki yake yi kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum tambaya da mamaki duk za ta dauka haka yanzu zai iya yiwa za a samu to sai malaman tafsiri suka yi ta kai ruwa rana wasu suka dauki wannan suka ce wannan shine sababin saukar aya ne wasu suka ce a wannan riwaya ta muslim wanda hadda imamu tirmidhi da imamu nasa'i da ibnu maja sun taya shi a wannan riwayan da na kawo ta anas dan malik aka ce shi ne sabbin sauka shi ne na farko na biyu imamu bukhari da ahmad da imamu nasa'i salim ibnu abdullah daga babansa abdullahi dan umar yake cewa ya je shi abdullahi dan umar kenan to yanzu kin ga muna da hadisin anas ko kaifa yuflihu qaumun anas anas anas kurigi don haka in mun zo magana daga nace hadisin anas kun san wannan ake nufi kaifa yuflihu qaumun in nace hadisin abdullahi dan umar shi kuma shine dai hadisin nan da yake bukhari wanda imamu ahmad da imamu nasa'i duka sun ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i shi abdullahi dan umar yaji annabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i in ya dago kansa daga ruku'i fi ar-rak'ati al-akhirah min al-fajr a raka'an karshe na sallan asuba ya kulu sai na ce Allahun mal'an fulanan wa fulanan wa fulanan Allah ka tsine wa suwane da suwane da suwane yana tsinuwa ba da ma ya kulu bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu bayan annabi ya faɗi haka wanda ke nuna liman ya ce sami Allahu liman hamida zai ce rabbana walakal hamdu sai hadisin bukharin sai ce fa'anzalallahu sai Allah ya saukar laisa laka minal amri shay'un ila qawlihi fa innahum zalimun hadisin wa hadisin wa abdullahi dan umar kun ga annabi yana addu'a ne wa wasu mutane a cikin ruku'insa sai aka saukar da wannan ayar laisa laka min al'amri shay'un a wani lafazi na Imam Ahmad da Nasa'i ku rike wannan lafazin shi ma zamu zo kansa a wani lafazi na Imam Ahmad da Imam Nasa'i alhamdulillah a lafazi na Imam Ahmad da Imam Nasa'i Allah ya kara masa yadda ƙarin da ya zo sun maƙala sai ke cewa allahumma al'an fulanan wa fulanan allah ka zine wane da wane sun mada'a ala nasin minal munafiƙina sannan annabi salasan ya yi addu'a a wasu mutane na daga munafukai na daga munafukai annabi ya addu'a a kansu yana kiran sunan munafukai misali yanzu ya ce Allahumma al'an Abdullahi ibn Ubayya ibn Salul misali ya kira sunan munafukan da suke addabansu a Makka wannan haka lafazin ya fada yana kiran wasu munafukai wancan kuma Bukhari kiran sunan wasu a riwaya ta Ahmad wasu munafukai sai fa anzalallah sai Allah ya saukar laysa laka min al-amri shay'un a lafazi na ahmad sai aka faɗi sunaken wanda ma yake tsinewa allahumma al'an al-harith ibn hisham allahumma al'an suhail ibn amr allahumma al'an safwan ibn umayya fa nazalat hadhihi al-aya laysa laka min al-amri shay'un qala fatiba alaihim kullihim sai aka karbi tuban su daga baba duk suka tuba to yanzu ga hadisai a gaban masu yawa a wata riwaya annabi sallallahu yana yana addu'a ne ga wasu jama'a na larabawa wasu anguwanni na larabawa wasu nahiyoyi na larabawa sune ri'il da zakwan da usayya kana duk mun san an yi ra'il zakwan da usayya wa hiya batnun min sulaim dukansu a wasu lafazi ingantattu Allahumma al'an ri'lan wa dhukwana wa usayya sai aka saukan laysa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun a wani waje annabi yayi kunuti yana cewa Allahumma al'an ay Allahumma anju al-walid ibn al-walid yayi addu'a Allah ka tsayar da suwane da suwane da suwane a karshe kuma ya tsinuwa ga wasu aka saukar masa laisa laka min al-amri shay'un duk dai wannan hadisi guda uku nan ne hadisi abdullahi bin umar din ne yazo ta hanyoyi hadisi guda uku hadisi na abdullahi dan umar din ne yazo ta hanyoyi daban-daban hadisi na gaba hadisin bukhari da ahmad da darimi da muslim ta hanyar abu huraira kana idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin okay shine wannan na uku kenan annabi yana so addu'a ga wani ko akan wani in ya taso daga ruku'i sai ya kira su shine muka samu yayi addu'a da walid akan walid ta alheri da salama ibn hisham da ayyash ibn abi rabi'a sannan kuma yace allahumma shdid wata'ataka ala mudar waj'al waj'al hasinina ka sini yusuf ya musu addu'a bala'i irin na zamanin ka sako musu irin wannan bala'i din yajharu bidhalika wa kana yaqulu fi ba'di salati fi salati al-fajr allahumma al'an fulanan wa fulanan fulanan sai Allah ya saukar laisa laka min al'amri shay'un ta yanzu bari mu yi dirasan wayannan sababi guda uku hadisi guda uku haka da ja'a fi sababin nuzul hadhihi al-ayati al-karima haka dai yazo wajen malaman tafsiri daban-daban وذكر المفسرون هذه الاحاديث بسبب نزولها لكنهم لم يخلصوا فيها الى سبب معين يركن اليه ويعتمد عليه malaman duk sun ambata sababin wannan ya ambaci nasa wannan ya ambaci nasa wannan ya ambaci nasa wani ma yayi hade hade dan ya fito da abu guda ɗaya jam'i amma jam'in duk basu yi ba yasa muka samu Imam tabari da Imam Al-Baghawi da Ibn Atiyya da Imam Al-Qurtubi da Ibn Kathir da wanda ma ya zo baya wanda shi ya dace a ce ya samu taufiki wajen fitar da sababin nuzul shine abin nan at-tahir ibn ashur a cikin littafinsa at-tahrir dukka kowa ya yi kokarin abin da zai fito amma galibi ba a fito da amsa kwaya ɗaya da ya dace a yi shiru akan ta ba galibin su sannan kuma mun sani ba yadda za a yi a ce duka wannan hadisan dukkan su mu ce sababin saukan hadisin abin din ne da duk maganganun da muka faffada karkashin wasu riwayoyi din a ce dukkan su shine sababin saukan aya din ba zai yi ba to dan haka bari mu dan bi su dan daya dan daya wannan hadisi na Abu Huraira na ƙarshe kenan da yake addu'a a bisa qaba'ilul mazkura wannan ba da za a yi zama sababin sauka na aya za mu fara kore shi daga cewa shine sababin saukar aya duk da cewa hadisi ne ingantacce da dalilai kamar haka guda uku na ɗaya wannan ayan wannan ayar laisa laka min al'amri shay'un ta sauka kan Uhud ne kamar yadda muka faɗa tun da zuba ta sauka a sanadiyan gazwati Uhud ne kamar yadda Ibn Qayyim ya ambata da Ibn Hajar Allah ya kara musu abin nan lafiya amma kissa ta Ri'l da luhayyan da zakwan da usai usayya din nan da aka fada wannan ta faru ne lokacin da aka kashe mahaddata a bi'ir mauna a bi'ir mauna yaushe dai aka yi bi'ir mauna bi'ir mauna an yi ta shekara ta hudu ne uhud kuma an yi ta shekara ta uku a cikin watan shekara ta uku gazo wata uku fisar salisa ana ce fi saniya ko fi salisa ba'da al-hijra a cikin shahar shawwal ghazwat uhud uhud uhud kenan wannan bi'ir mauna kenan sababin sai da sababin ya sauko da shekara ɗaya abin ya faru zai iya yiwa sai abu ya faru ake faɗan sababi so da kawai kaga kwata-kwata ba shi bane kwata-kwata ba shi bane ba yadda za a yi as-sababu ya taqaddamu ala nuzul kaifa ya taqaddamu nuzul ala sabab kai nuzul ya takaddamu ala sabab sai ya sauko ayar sai sababin kuma a gaba a same shi a'a sai sababin ya faru sannan aya ta biyo shi baya ta ganin kaman aje wannan hadisi din dalili na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam taraka du'a alaihim lamma ja'u ta'ibina muslimin walaysa li anna al-aya nazalat annabi ya bar addu'a akan wayannan jama'ar larabawa da suka cutar da addini suka kashe alarambomi ya bar addu'a akan su ne don sun zo sun tuba ba dan aya ta sauko laisa laka min al'amri shay'un ba ibnu hajar Allah ya kara masa albarka da wasu daga cikin malaman tafsiri amma dai bari mu dauki magana ibnu hajar shine ibnu hajar shine magana ta uku ibnu hajar yana ambaton wannan a cikin sababin nuzul da amma dai zo fitawul bari sai yake cewa summa zahara li illatal khabar wannan hadisin duk da yana muslim amma sai daga baya sai na fahimci akwai wata illa ta mas'ala ta dan shuzudi a cikin ta ta idraji kai akwai inqita'i a ciki thumma zahara li illatil khabar wa anna fihi idrajan akwai idraji kun san kuma menene al-mudraj bil hadith ko shine min ba'd alfazil hadith ittasalat bil hadith wani rawin hadisi ya kawo lafazinsa sai ya hadu da hadisi sai ce to wannan abun da aka faɗa a cikin wannan aka ce summa nazalat laysa laka min al-amri shay'un wannan maganar imamu zuhuri ne ba maganar annabi bane sallallahu alaihi wasallam so daga wayannan dalilai guda uku suka kore mana hadisin Abu Huraira ba shine sababin saukar aya ba amma hadisin Abdullahi dan Umar fa hadisin dan Abdullahi dan Umar fi du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam ala nasin min al-munafiqin ba mun fada ba mun da Ahmad da abin nan Ahmad da da, da nasa'i suka ce ai ya da'o ala unasin minal munafiki na yana kiran sunansu mun faɗi aka aiko? annabi salasalam ba haka yake mu'amala wa munafukai ba annabi yana mu'amala wa munafukai irin mu'amalan sahabbai ne ba ya bambancewa saboda annabi yana aiki da me zahiri ne zahiri ko sun ce mun musulunta kuma muna tare da kai kai za laƙun lati na manu ƙalu amanna sai mu yi aiki da amanna wai za ka lau ila shayaƙinin ƙalu inna ma'akum wannan lokacin ana tona musu asiri ne amma duk da haka in ba an zo an ce da wane da wane da wane ba annabi ba zai kyale su a haka amma zai ta kokari ya gane su so annabi yana mu'amala da munafukai irin mu'amalan da yake yi wa sahabbai na farko akwai shuzudi a cikin abin nan wasu bangarori na hadisi ne min jihatil matan domin manzon Allah sai yana yin munafi yana mu'amala da munafukai kamar mu'amala na sahabbai kamar yadda na faɗa shaida akan wannan shine hadisin bukhari wanda Jabir dan Abdullah ya ruwaito yake ce kunna fi ghazawatin sai kawo hadisi har zuwa gunda yake cewa qala abdullahi ibn ubay ibn salul a wani yaki kenan abdullahi ibn ubay ibn salul yana tare da annabi a cikin yaki din sai yake cewa amma wallahi na rantsa da Allah la in raja'na ila al-madinati inda muka koma madina la yukhrijanna al-a'azzu min al-adall makaskanta za su fitar da babin nan masu karfi za su fitar da makaskanta yana nufin su annabi su ne makaskanta fa balagan nabi sallallahu alaihi wasallam da fa balagan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai sako ya kai wa annabi haka ga abin da abdullahi ibn ubay ibn salul yake fada kun san sai na umar yana gurin ai ba zai kyale shi ba ko fa qama umaru sai sai na umar ya tace ce ya rasulullah da'ani adriba unqa hadha almunafiq banni in kashe shi mai annabi ya ce da'ahu annabi ya ce ba za ka kashe shi ba la ya tahaddathu nasu kar mu bari mutane suke magana anna muhammadan yaqtulu ashabahu annabi na kashe sahabbansa kaga sai ya musu mu'amala ta sahabbai in har a irin wannan gurin da aka samu uzurin da za a iya kashe shi annabi ce a kyale shi ai an san yana cewa yana tare da mu to kuma shi zai zo annabi yana tsire wa daddayen su a cikin sallah suna bayan sa sau kun gane so wannan ma akwai shuzudi akwai matsala da ba za mu dauke shi zama sababi na saukan wannan ba da tarafin da aka kawo fanzur kaifa addahum ashaban ka duba yadda annabi ya kira su sahabbai faqad kanu yashabunahu fi zahir suna zuwa a zahiri amma hadisin kuma da ya ambaci sunan quraishawa a lokacin addu'a wannan wannan lafazin ta'ayini lam yasih bai inganta ba shek albani ce duk hanyoyin da za a ambaci sunan wane da wane da wane da wane bai inganta ba banda waɗanda aka ambace su uku suka zo suka tuba su kuma an cire labarinsu an aka ce sun tuba wannan an yi hani akai amma banda wannan babu wani ta'ayini na sunan wanda aka ambata duk in ka ganshi a cikin hadisi bai inganta ba kaga kima kenan hadisin abdullahi dan umar din shi ma babu ba mu ce bai inganta ba amma bangaren danganta shi sababin saukan ayan bai yi ba shi yasa imamu tabari duka da ya ga duka hadisan sun inganta sai ya zo ya kokari ya yi jam'i a tabari sai ya haɗa ayar da aya yake cewa a yadda abin yake ya ani bi zalika ta'ala zikirhu liyaqata a tarafan min alladhina kafaru aw yakbitahum aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimuna laysa laka min al-amri shay'un duka yana neman ya har hada da wancan din da wannan a ce eh ai liyaqta tarfan min alladhina kafaru aw yakbitahum aw yu'adhibahum fa innahum aw yatuba alaihim fa innahum zalimuna laysa laka min al-amri shay'un fihi taqdim wa ta'khir wa isal wa qat' duk haka ya har hada kazan mansubun ne atafan ala qawlihi aw yakbitahum da yaso aw yatuba alaihim sai zama atafi ne akan aw yakbitahum sai kawo hadisin anas ya kawo inda suka tafi akan hadisin anas kamar abdullahi dan abbas da hassan al-basari da katada da rabi ibn anas duka ya kawo su summa zukira summa yashiru ila ikhtiyarihi li hadisi anas sai ci gaba kuma yana zaben hadisin anas akan ya zama sababi amma da wannan jam'i din ya dan karkata kan hadisin anas amma kuma bai koda wa'ancan kai tsaye ba imamu sa'adi shi yazo kai tsaye imamu sa'adi ya tafi kai tsaye yake cewa lamma usiba sallallahu alaihi wasallam yawm uhud wa kusur ba'ita wa shujja fi ra'sihi ja'ala yaqulu kayfa yulibu qaumin shajju wajha nabiyhum ya kawo wannan hadisi din sai yace fa anzala hadhihi al-aya wa bayyana anna amra kulluhu lillah wa anna rasul sallallahu alaihi wasallam laysa lahu min al-amri shay'un li'anna abdal li'anna abdan min min min ubaydillah li'annahu abdun min abidillah wal jami' tahta ubudiyyati rabbihim mudabbiruna mudabbaruna la mudabbirun wa haula alladhina har ya ci gaba wa haula alladhina ya wa'annan kuma da kai kai addu'a akan su ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka nisanta cewa ba za su samu rabo ba idan ubangiji ya musu taufiki suka shiga musulunci fa kuma Allah kuma haka ya aikata shine fassara laysa laka min al-amri shay'un insha Allahu azabahum fa innahum zalimuna mustaquna li ibati Allah tabaaraka wa ta'ala fa sa'adi imamu sa'adi Allah ya kara masa yadda duk da ya gabatar da hadisin Anas sai dai kuma yayi ishara zuwa ga hadisin Abdullahi bin Umar inda yace wa ha'ula'i alladhina da'awta alaihim ko a fadansa wa haula illazina da'auta alaihim kaga shi ma imamu sa'adi bai tsaya kan abu guda ɗaya takba sai dai karkata cewa wa'ancan kuma da kai addu'a a kansu aw yatuba alaihim aw yadhum fa innahum zalimuna shi ma sai karkata zuwa ga nan amma tahir ibn ashur at-tahir ibn ashur shi ma shi kuma ikon Allah farar da haditha anas shi sai ya mayar da hadisin anas din ma yace kwata kwata hadisin anas ba shine sababin sauka ba kun san me yasa sai ce ai hadisin anas babu ma inda annabi ya addu'a wa kowa ma kwata kwata so da haka me ma za a ce masa laysal kamin amri shay'un to da kwata kwata shi ma ma sababin ne a wajensa ya kore shi sannan ya mayar da hadisin abdullahi dan umar mu ma mu mayar da hadisin abdullahi dan umar da ya mayar da hadisin abdullahi dan umar sai ke cewa ya annabi annabi ya faɗa da kansa inni lam ub'ath la'anan ni ba aiko ni mai zagi ba ya kuma zai zo yana allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan wa fulanan ibn hajar al-asqalani ba mun ga maganar sa ba da zu sai ya sake cewa was-sawab bar ku gani fa was-sawab yace magana mafi kyau annaha nazalat fi sha'anil ladina da'a alaihim bisababi qissati uhud wallahu a'lam annabi wannan ayar laysa laka min amta sauko a sababin wanda annabi yayi addu'a a kansu annabi ya addu'a kan wasu uhud bai yi ba kun ga shi ma sai ya dauki hadisin Anas amma ya manna shi da wani hadisi daban sai yake ta wai ayyudu zalika zahira qawlihi liyaqata tarafan min alladhina kafaru ay bi qatlihim aw yakbitahum ay yukhzihim aw yatuba alayhim fayaslimu aw yu'adhibu aw yu'adhibahum ay imma tu kuffaran wa marratan jama'a bainahuma wani lokaci ya hada tsakanin su yake cewa tariqul jam'i bainahu ai hadisi Anas wa baina hadisi Ibn Umar kaga sai zamana bai dauki guda daya ba yana ganin hadisin Abdullah dan Umar akwai inda aka yi la'antan akwai kuma inda yayi wannan magana duk yana neman yayi jam'i sai a ƙarshe yake cewa da a ala mazkuri na ba'ad zalika fi salati fa nazalat al-aya fil amrayn ma'an kaga ba yadda za a yi wannan kissa ce bayan shekara ta faru zaka sa sababin nuzul sai da sai da ta sauka ayar sannan bayan abu kuma aka samu sababin ta ba ba zai yi ba to kar mu tsawaita saboda almajirai da muke dan karance karance zamu yi ta karanta wayannan hadisai din ko da ma ba a gurin ba mafi inganci magana mafi inganci anna haditha Anas ibn Malik radiyallahu anhu as'adu bi nuzulil aya hadisin Anas din nan guda ɗaya dai da muka karanta a farko annabi ya ce kaifa yuflihu qaumun shajju wajha nabiyyin ko ko makabancin ta ko shine sababin saukan aya wayanda suka ce ai a Uhud din ma ya a yakin Uhud din yayi tsinuwa a wasu kafirai san wannan bai inganta ba babu shi domin malamai cewa suka suka ce wallahi in dai annabi zai kira sunan wani ya tsine masa a uhud to sunan me sunansa eh babban sahabin nan wanda ya eh la ba shi ba wane ne ya biyo su sai na abu su sai na uthman sa'ad ibn abi waqqas shine ko khalid bin walid Allah ya ma albarka bari amma kyauta na manta sunan khalid bin ya ban wahala bari amma kyauta eh gobe ka damin da biron nan ai ka sanu aljihu baka samu duk abin da ka samu ka ciro Khalid ibn Walid yadda yayi wa musulmai barna a lokacin yana ba musulmi ba in za a yi tsinuwa annabi da sunan sai ya dace fara kira amma ba a ji sunan Khalid ibn Walid ba so da haka annabi bai kira sunan kowa ya tsine ba a Uhud kawai shi da yayi mamaki wannan mamakin da ya Allah ce laisa laka min al-amri shay'un in ka cire wannan ba wani abu sababin saukan ayan nan babu sai wannan kadai professor sani umar rijiyar lemo allah ya kara masa lafiya bayan na kakkaranta wa'annan abubuwan sai nace bari koma tafsirinsa al'ida ko hidayat din nan nasa na hausa allah ya saka masa da alkhairi duk mai karanta tafsiri lalle da lalle sanin tarjama kusanto da ma'ana gano me ake nufi hada munasabar aya da aya karka yadda kai tafsiri baka bi abin da professor ya faɗa wannan tafsirinsa ba allah ya kara masa lafiya sai daga da ya zo kawai shi bai sha wahala ba na dama galibi yana aiki da arrajihi ne sai kawo wannan hadisin anas kawai shi kenan ya wuce ba wani ƙarin wani abu haka al-muharrar fi tafsir mai mujalladi 42 shi ma suna zuwa kai wannan suka kawo suka wuce to wannan dai na kawo saboda dalibai ne laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibum fa innahum zalimun na'am
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم Allah subhanahu wataala ya ce walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ai dukkan abun halitta mulki ne na ubangiji na sama da ƙasa duka nasa ne ya hukumu fi habi ma yasha wa yatasarrafu fihim bima yasha bima ahabba Allah yake yin abun da ya ga dama a kansu yaghfiru liman yasha matukar mulkin nan na Allah ne sama ta Allah ce ƙasa ta Allah ne abin da ke cikin Allah ne komai na Allah ne to fa ibad fa ibaduhu da'iruna baina maghfiratihi wa ta'dhibihi to bayin sa kenan suna gargashin gafaran Allah da rahamarsa dan haka yaghfir liman yasha yana gafarta wanda ya ga dama bi hikmatihi fadla da hikimar sa ya masa falala wa yu'aqabu wa yu'aqibu man yasha ya azabtar da wanda ya ga dama bi hikmatihi adala kuma adalci ne shi ba wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wataala shine yasturu dhunuba ibadihi shine mai sitirta zunubin bayinsa wai ta jawaza anil mu'aqadati in an ce ghafur bayan ya yafi kuma sai ya suturta a bayan ya suturta kai sai ya suturta sai ya yafi a ranar lahira ba za a zo a fito da kai a ci a nuna zunubin ka ba zai suturta ka sannan kuma sai ya yafi maka rahamarsa sai ta sa a yafi a daga maka kafa haka Allah ke wallahu ghafurur rahim na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون الله سبحانه وتعالى yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la ta'kulur riba kada fa ku ci riba adhafan mudha'afa ninkin baninki wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna hakan ne zai sa ku samu abin nan shiriya a wajen Allah subhanahu wataala wannan ayar in kun duba Allah a bayan ta kafinta yana nuna nasarar muminai Allah ya ba wa muminai nasara lokacin suna makaskanta Allah kuma ya ba su nasara ne saboda tsoron Allah da bin umarnin Allah walidhalika wamtisali al'amri wa nahi bin al'amarin Allah na ubarni da kuma hani don haka a yakin uhud da suka ki bin umarnin Allah sai suka yi mai sai Allah ya tabar da su haka ne tun da ayu na baya an mana umarni ya ayu hallazi na amanu taqullaha wa kum a ayu da aka yi a baya wasbiru wa taqullaha wasbiru mun yi maganar takwa da asabar a ayan da ta gabata ko to bayan an yi haka da suka gibin Allah sai aka samu problem abin nan a Uhud aka hau kansu suka je neman ganima duk wannan abun a nan wajen kuma fa hasahumullahu ta'ala fi hadhihi al-aya ala badal mali fi sabilillahi tabaaraka wa ta'ala kaddifa'i anil milla wal umma wat tanfiri anil tab'i fihi wa sharruhu aklur riba akai umarni a ciyar fi sabilillah a nisanci dukiya ta haram cikin nisantar dukiya ta haram babu dukiyan da ta fi ta haram irin cin riba sai Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulur riba at'afan mudha'afa mafi sharri kuma akalur riba at'afan mudha'afa ka ci riban ninkin baninki ya ku wanda kuka yi imani ku nisanci cin riba ninkin baninki ay la ta'amalu bir riba ba'da islamikum kama kuntum tata'atawnahu fi jahiliyyatikum karfa kuke mu'amala da riba bayan musulunci bayan kuna cikin musulunci ku ci gaba da mu'amala da riba irin mu'amalar ku ta jahiliya a da fa innahum kanu idza halal dayn su a jahiliya idan ka bawa mutum bashi atafa mutafa kenan idan ka bawa mutum bashi a marar karfi lokacin biyan bashin yayi karshen shekara ko karshen wata ya kasa biya qalu lahu sai su ce masa imma an taqdiya wa imma an turba ko ka je ka nema a ko ina ka zo ka biya ko kuma babu damuwa za mu ƙara maka wata ɗaya amma miliyan ɗayan za ta yi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu babu wani damuwa imma an taqdiyana ma alayka min ad-dayni aw naziduka fil mudda mu ƙara maka mudda ko ka biya bashin mu ko mu ƙara maka mudda wa taziduna wa taziduna ala al-qadari al-matlub amma za ka yi mana gari فربما تتضاعف القليل بهذه الطريقة حتى تصبح كثيرا جدا ديوا za a zo watan nan bai biya ba a ƙara wata bai biya ba sai ka ga miliyan 100 ta kuma miliyan 200 wani za ka samu 100 rashin biyansa ta kai 300 a za'afan mu za'afa sai Allah ya aiko ya ce dole a nisanci irin wannan cikin abubuwa na cin nasara a wajen Allah shine bin Allah kun saba wa Allah a Uhud sai Allah subhanahu wataala ya jarabce ku to riba ma da kuka bari ta jahiliya karfa ku rudu ku ci gaba da ita to ku za ku za ku ci gaba da cin sa za ku ci gaba da samun asara da jarrabawa ta ubangiji Allah sai ya dawo da su akan mu'amala ta kuɗi to tunda an ce yanzu a kuɗi su yi mu'amala ta gari kar su saba wa Allah to a gaba kuma za a ce to kuma kuɗin tunda ba ku saban Allah a ciki nan kuma ku je ku ciyar fi sabilillah shine ayin da za mu ci gaba ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba adhafa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihuna ko ku ji tsoron Allah ko ka samu abin nan rabauta na'am
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون الله سبحانه وتعالى كتوى نيسانتا ربادن نندمك من چنتا wani abu ne da zai sa ku samu tsira daga shiga wuta ai imtathilu awamir Allah ku bi umarnin Allah wajtanibu nawahi ku nisanci abin da ya hana wa minha cikin su akwai tarku aklin riba barin cin riba allati uiddat lil kafirin cin riba din da makamantanta za a jefa ku a wuta wanda aka tanada wa kafirai sai Allah ya ce wa atiullaha war rasula ku yi Allah da'a ku yi wa manzan Allah da'a wannan galibin da kaga guri aka zo a amal ne shar'iyya al'amalu shar'iyya babu laifi ayi atafi da ita wa ati'u Allah war rasula amma idza kanat kauniyya allati la ya'lamuha la ya'maluha illa Allah wannan kuma za a ce wa ba sai dai a ce thumma masha Allahu sun mashi'ita sun mashi'atullah wannan kauniya ce to idan mutum yana da wani kaso zai iya zama sababi a hukumullahil kauni to ba isa a saka da wawun ba amma hukumullahil shar'i wanda Allah yana son abun nima ina son abun to za a iya hada shi da waw wa ati'ullaha war rasula wallahu wa rasuluhu ahqu an yurduhu ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walir rasul kaga duk wow wow wow wow wow wannan amal shar'iyya ce amma wanda yazo yake cewa sha Allah wa shi'ta yace la bal ma sha Allah wa adam ataj'aluni lillahi niddan saboda wannan kauni ne wannan kauniyat ne kuma wannan Allah ne shi kadai yake tasarrufi a cikin ta mun gane ko to na ce atiullaha war rasula abi Allah da manzonsa la'allahum turhamun lalle in an yi hakan za a samu rahama na'am ana ramma
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أيوب يا جام والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون kai tun da ina kake baka bare irin wannan ne kam ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat ku da Allah ina yake wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin ai in ka in kana mana irin wannan kira'an wata ran zamu fasa tafsirin sai ai tin kira'an kawai sai tin kira'an kawai akwai wani analysis da nayi akwai wani aiki da nayi ni kadai na zauna ne aikin Allah ubangiji ya ji kan Sheikh Ayyub Allah ya gafarta masa Allah ya yafe masa mutum ne wanda alamunsa wallahi akwai son Allah akwai ikhlasi al'amuransa akwai nisantan abin da za a ce shi ne akwai gurin da aka zo aka matsa masa sai ya yi tilawar ƙurani ce don mesa mesa shi za a ce karatun ƙurani shi yana tsoro sai da aka kawo shi cikin taron nan a ce sai ya yi karatun ƙurani aka yi aka yi yake bawon Allah ne mai ikhlasi domin Allah ya zaɓe shi ya ba shi tilawa ya zaɓe shi ya ba shi son ƙur'ani sannan ya zaɓe shi ya ba shi murya ban zo analysis da na yi ba sai na zo ina zaɓen ƙira'o'i muta'athira a lokacin sallah wala sai na haɗa malamai da ba za su gaza malamai shida ko bakwai ba zan faɗi kaɗan daga cikinsu a cikinsu akwai addausari a cikinsu akwai asufi a cikinsu akwai atturki wannan na harami din nan sannan ka saurari a cikinsu akwai aljuhani ana cewa jihani ana cewa juhani da wasu daga cikinsu wallahi na baku asamin dukkansu dukkansu wallahi sai sun tasirantu da ayyuka kai barin kara hadda mu'aikili hadda mahir wallahi haka kawai zaka ji sai ka ji wane uwa uba uwa uba addausari addausari ayyub ce 100% ya mata kwaskwari ta dawo ayyub ayyub dausari dausari sau da Allah ne bashi wannan taufiki Allah ne bashi wannan ni'ima din to bari ku ji wani abu wallahi bari ku ji wani abu wani lokaci bari mu dawo Najeriya Sheikh Abdullahi Abba yana shek abdullahi abbansa wata lokaci kawai ayyub za ka ji uksimu billahi al'azim shek abdullahi abba zai gani in ma bai sani bautar yana karkata abdullahi abba abba allah ya kara masa lafiya ayyub ayyub saboda lokaci ina ayyub din a sallah ina cikin ayyub din a sallah sai tana tafiya da shek abdullahi abba sai tana tafiya sai ce to abdu shek abdullahi abba ma haka ne kenan
kashe kamini shek ukashe kamini ma usha ukashe kameni to kuma da ke shek ayyub yana da abubuwa da yawa sauka da tashi menene wacce muka yi wa mai yakfirin zunuba yanzu za ka tsaya sannan duk tsayawa akan ismullahi al'azam ismul jalala duk wani wanda yake tsayawa akan ismul jalala ya kada murya to ayyub yake sata in kuma yana so muryan ta kadu qur'anin ya fito da dadi wallahi in bai dan hada da ayyub ayyub wallahi ba ta da dadi kamar yaghfiru dhunuba illa Allah sai an yi wani kadawa sai an kada walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamu to kuma ita kira'ar ayyub tana da wata matsala tana da wata matsala in kace ban dauko ta zanyi zalla in baka sa ba sai ta baka wahala idan ka dauko naka kana yi kana cikin yi sai ka koma kanta duk ai muna yi a sallah ko ba muna jin sallah nan ba Allah Ubangiji ya fi masa wallahi ina masa addu'a ina masa addu'a sosai kuma ina cikin nadama da ni ban samu ya karantar da ni ko shekara ɗaya ba a shekaran da yake ɗaukan ɗinmu shekaran da muka zo ajin da zai fara ɗaukan mu shekaran sai aka sake mai da shi fakultin ƙur'ani nasa zalla amma dai wani lokaci in tafi in je in zauna ajinsa na saurara wani lokaci in je in zauna ajin shekku zai fi na saurara lokacin su shek dauta tahir professor tahir in je sau kawai na zaune saurari shek ayyub hakan saurari Sheikh Hudhaifi naji karantarwansa naji shatibiyansa Allah ubangiji ya musu albarka Sheikh Hudhaifi Allah ya kara masa lafiya Sheikh Ayub Allah ya gafarta masa Allah subhanahu wataala yake cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijinku wa jannatin ai wal yusabiq ba'dukum ba'dan bil mudabarati ila ma yuhaqqiqu bi idnillahi dukhulal janna shine wa jannatin dinna ku yi gaggawa kuma zuwa ga ayyukan da za su tabbatar muku shiga aljanna kun gane ko ai allati yablugu arduha mithlu mithla ardi samawati wal ardi wanda fadinta ya kai girman aljanna daya fadinta ya kai duniyan nan kamar yadda Allah ya faɗa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi sama والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعدت للمتقين وأن الجنة دين أنت نجيتني مسبقا tun tuntunin tana nan lillazi na taƙau ga masu ji tsoron Allah ta hanyar su bi umarninsa su nisanci sabansa fahum ahluha wa sakinuha su ne lallai za su zauna cikin aljanna kuma su ne madawwama a cikinta to yanzu Allah ya gama iddan lil muttaqin za ga mana sifofin al muttaqun sune alladheena yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i mun gane ko da Allah subhanahu wataala ya bayyana ahlul yan aljanna sai ya zo da sifofin su shine alladheena yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i yana daga cikin sifatul muttaqin annahum yattasifuna bi istimrarin su ciyarwan su bata yankewa wa fi jami'il ahwal a dukkan halayya a halin farin ciki to suna yi a halin kunci ba ta hana su su ƙi asabahum ad-dur wa dhiqul aish duka suna yi shine fisar ra'i wa rai a talauci da yalwa a jin daɗi da rashin jin daɗi, a kunci da yalwata fala yasrifahum dhalika an muwasalati al-ata baya hana su a ce ba sa kyauta fa asbaha al-infaqu sajiyatan da'imatan lahum ciyarwa sai zama ɗabi'arsu ne kowane irin hali shi yasa waɗanda suka saba aikin kwarai wala an zo gurin sa bashi da kudi sai ya ciyo bashi kullun ina bada misali da wannan dattijo Allah ya ƙara masa albarka ba sai na faɗi sura ba shi ba shi bawan Allah an san shi hanyar ciyar da ɗalibai taimakawa almajirai makarantun allo da makarantu na islamiyya wala lokacin da dukiyarsa ta aka rirrike masa a gwamnatance da wasu abubuwan da suka dan dakata wala idan ya tashi wata yayi aka ce salarin malamai ba a samu yadda ake so ba sai ya ce akwai fili na guri kaza aje a sayar shi fa bai sai da filin yayi ce fanin gida ba amma sai ya ce a sai da fili waje kaza a zo a ba da salari sai ya riga ya saba an bi jikinsa wani bai da kuɗi ma in ya zo minbari zai dau alƙawarin zan ba da dubu ɗari biyar kuma labe da shi saboda ya saba sai dai a zo ta rigima za a yi dubu ɗari biyar ta fito to wanda ɗabi'arsa ta zama haka to haka kullun yake to alamar mutanen kirki shine wanda suke cewa fis sarra'i wad darra'i a cikin dadi da kunci wallahi dukiyar su tana amfani suna ciyarwa ciyarwa a halin kana da kudi wannan ai ba matsala wannan ba dole ya nuna cewa kai mai ikhlasi bane amma a ce har baka da shi ma kana iya kokari kai wannan nuna don Allah kake yi sannan sifan su wal kadhimin al ghayr suna danna fishi a yi musu abin da zai cutar da su suna kallo suna da ikon ramawa amma su ki ramawa wata kilma su saka da alheri wannan sifan bayan Allah na gari ne kana da iko zaka rama fa sai ka saka da alkhairi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam laysa shadidu bisura ba fa mai karfi shine wanda in ka taba shi zai iya daga kai tola ka shine shine karfi ba wallahi wannan ba karfi bane inna mashadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab mai ƙarfi shine wanda zai iya ramawa amma sai ya danna bacin ran ya yafi wala wannan shine mai ƙarfi cikin manya manyan masu ƙarfi na annabawa akwai annabin Allahwa Yusuf ku duba duk abin da aka yi masa ku duba rashin kirki da aka yi masa ƴan uwansa ku duba duk abin da aka yi masa amma da kansa innahu man yattaki wa yasbir fa inna Allah la yudiyu ajral muhsinin قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر ko? menene ma suka faɗa su da kansu? eh? qalutallahi laqad atharaka Allahu alaina kunna la khati'in eh wa la tasriba alaykum al-yawma yaghfir yawwa la tasriba alaikum al-yawma yaghfiru Allahu lakum kuma yazo kyautata musu bai ce- bai bai cutar da su ba ku je ku taho da mahaifana ku taho ka duk ya tattare su ma dawo da su gidan gwamnati a lokacin fa kana da gwamnati ta duniya ƴan uwanka na baki kakkarya su ba amma wallahi na ci ba wannan ne namu ba shi damuwarsa ɗan uwansa da ya zai tsira sana je a kawo masa abin nan mahaifansa to kana da ikon ramawa ka kiramawa kadimin algaida kenan wal afina anin nas kaza kuma mai afwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu uqsimu alaihinna akwai abu guda uku na rantse muku da Allah haka suke ma na kasa ma na kasa ma na kasa malu abdin min sadaqa in dai mutum yana sadaka a dukiyarsa wallahi ba za ta kare ba dukiyarka ta halal kana ciyarwa kana yi fisa wallahi ba za ta kare ba wa ma zadallahu abdan afwan illa izza wallahi babu bawa da Allah zai kara masa ɗaukaka babu bawan da zai zama Allah yana saka masa afuwa a masa abu ya yafe face Allah ya kara masa afuwa wa ma zulima mazlamatan fa sabara alaiha wa ma tawada abdulillah illa rafa'ahu kun babu wanda zai tawazu'i sai Allah ya daga shi to kenan duk wanda za a cuce shi yayi afuwa ya mance wallahi izza Allah zai ta kara maka ɗaukaka da girma amma duk wanda sai muna da hanyar ɗaukar mataki za mu rama sannan sifansu wallazi idza fa'alu fahishatan idan da za su yi wani abu na alfasha na zunubi tsakaninsu da ubangiji aw zalamu anfusahum ko su zalunci kawunansu zakarullah tintin za su ambaci Allah za su tuna Allah da wuri sifar mu- sifar mu'minai kenan kana kuskure subhanallah astaghfirullah sai a shiga tashin hankali kenan zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wannan sifansu kenan in waqa'u fi dhanbin zakaru rahmatahu subhanahu subhanahu wataala wa ni'amahu alaihim wa ma adda Allahu lit-ta'ina min thawabin wa zakaru azamahu az- azmatahu wa batashahu wa iqabahu za su tuna girman sa da kamun sa da azaban sa sai su tafi zuwa ga Allah suna da dama talibina minhu satara wastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafaran ubangijin su shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan sifa na mu'minai din da suke yawan neman gafaran Allah subhanahu wataala in sun yi zunubi hadisin Ali bin Abi Talib yake cewa kuntu idza sami'tu min rasulillah sai an nafa'ani Allah bima sha'a an yanfa'ani minhu wa haddathani Abubakar wa sadaqa Abubakar yace daga naji wani abu daga manzon Allah abubuwa da suke amfanar da shi za- sai na yi kokari daga na amfanar da shi kuma na amfanar da wasu sannan sai na abubakar ma ya gaya min abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfanar da shi ni ma kuma na amfanar da shi kuma sai na abubakar gaskiya ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma min muslimin babu wani musulmi yaznibu zamban da zai wani zunubi wannan ma min muslimin shart ne ko zamban fa ko kuma mu dauki ma aya din ah wallazina zafa- fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah ko wallazina idza fa'alu fahishatan shart ne ai ko annakiratu fi siyaqi shart ta'ummu ita ma ko tana zuwa umumi ma min muslimin yadhnibu dhanban shi ma shart nakira fi siyaq ash-shart kowane irin zunubi da babban zunubi da karamin zunubi mutum ya fada cikin sa kawai sai ka ganka kana kana gulma kawai ganka kana cin nama da baka saba ba kaga ka ba irin zunub ne to in kai ثم يتوضا sai mutum ma zai je alwala wai salli rakatain yi salli rakatain kai raka sallah raka biyu ثم يستغفر الله عز وجل sanin ka nemi gafaran Allah subhanahu wataala illa ghufira lahu wala Allah zai yafe maka da sharudan tuban fa da sharuda na tuba annadamu alama fata kai ta nadama wai ya za a yi kai ne a ce ma zaka ci naman mutane ya za a ce kai ne zaka aikata kaza annadamu alama fata wani yato Allah ya uda ila zambin da niyan kuma wallahi ba za ka sake ba wa ayyutarka amma sai tafi sa'ati hai zama a lokacin ka bari in haƙƙin mutane ne kuma ka ɗauka ka bayar musu in ka da mutalabbisan biha sannan kuma ba za ka ba za ka sake dawowa kan wannan sabo din ba walam yusirru ala ma fa'alu to annabi da ya faɗi wannan zunubin shi tace wannan ake ce mata salatu tauba sallan tuba mutum ya je raka biyu ya nemi tuban Allah sai annabi ya karanta musu wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajid Allah ghafurur rahima walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wala misuru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sannan idan suka janye daga zunubin kuma ba sa tsayawa a cikin sa ba sa tsayawa a ciki an bar wannan zunubin shikenan an yi bye bye da shi wa hum ya'lamuna face suna a halin kuma suna sane sai dai kuma wani abu daban a matsayin ka da dan adam ha iya fada kuma wani abu daban to Allah ya ce ulaika wa'annan jazaohum maghfiratun min rabbihim akwai sakamakon gafara daga wajen ubangijinsu wa jannatun akwai aljannatai kuma tajri min tahti al-anhar koramuna gudana ta karkashin ta khalidina fiha haka za su dawoma da a cikin ta wa ni'ma ajrul amilin ai ni'ma jazaul amilin kai masu aiki na kwarai neman yardar Allah neman tuban Allah madalla da sakamakon da za a basu na dawwama a cikin karama ta ubangiji subhanahu wataala to ga lokaci yayi ga fassaran su ma an ji nayi wasu a gurguje kuma akwai fawaid masu yawa a karkashin wannan ayoyin duk da cewa mun yi kutuban juma'a wajen sati uku muna kutuban juma'a kan wayannan ayoyi din ina ga babu fa'idan a ce ma za mu sake dawowa kansu Allah ubangiji ya mana jagoranci sai dai gobe za mu fitar da al-fawaid kaman fa'idodi guda bakwai ne a gabana akan wayannan ayoyi din insha Allah gobe za mu yi su sannan sai mu shiga karkalan min qablikum sunanun fasiru fil ardi insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda na ke marabtan babban bakonmu da ya zo daga garin Abuja Alhaji Muhammadu Gombawa Fiyo Wata mai Gombawa Fiyo Wata muna masa addu'a wannan kamfani na Gombawa Allah ubangiji ya saka masa albarka zuriyarsa Allah ya albarkace su Allah ubangiji ya saka masa hannu a karkar kasuwancinsa Allah ya tsare shi ya tsare masa imaninsa dan uwansa da koyaushe suna tare Malam Idris malamin Malam Idris Malam Idris babban mahaddacin Qur'ani ne, masalin Qur'ani ne. Eh alarma alarma Malam Idris to kun san abubuwa wani zaka samu ga tilawun Qur'ani amma wasu abubuwa su dan ja su dan su dan rinjaye shi. Duk da haka dai kuma ana zuwa musaffa. Malam Idris muna maka addu'a Allah ya albarkace ka a rayuwa. Mun gode da wannan ziyara Allah ya saka muku da alkhairi. Ciyaman muna ƙara maka fatan alkhairi duk da cewa yau ka zo latti. Allah ya mana tawfiki subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik marratan thaniya